to wannan wani irin tashbih ne eh at-tashbih as-sarih ne to a cikin at-tashbih as-sarih wani nau'i ne daga cikin nau'ikan tashbih at-tashbih al-baliq jamil jiddan at-tashbih al-baliq أها وقال البحتري وقال البحتري في وصف أخلاق ممدوحه وقد زادها إفراط حسن جوارها إفراط إفراط حسن جوارها خلائق أسفار من المجد خيد وحسن درارير وحسن دراري الكواكب أن ترى طوالع سيداد من من الليل غيهبي
الإفراط شيء زلف فاور أبو an gane ko kamar akwai bambanci tsakanin al-ifrat da kuma at-tafrit wato kishiyoyin juna ne al-ifrat shine tsallake iyaka ko at-tafrit kuma shine mai sakaci kasa kaiwa inda ake bukata wannan ya wuce inda ake bukata wannan kuma ya kasa kaiwa inda ake bukata ina ba zan bayyana wanda zai shiga cikin wuta zai ya wailata alama kaga bai ce ba alama a farattu sai ce alama farrattu sakatin da yayi ya kasa kaiwa inda yake bukata an ce ya sallah bai ba an ce ya tauhidi bai ba an ce ya sada zumunci bai ba sai ce ya wadata alama farrattu fi jambillahi wa in kuntu la min as-sakhirin al-ifrat shine wato mujawazatul haddi kenan to sannan kuma khala'iqu asfarin al-asfar jam'i na me na as-sifru as-sifru shine babu shine da muke cewa zero shine kuma muke cewa sifili asifir wato abinda ba komai kenan asfar shine jam'in sa an gane ko min al-majd khuyyabi al-khuyyab jam'in na al-kha'ib al-kha'ib wato wanda ya tabe bai samu abin da yake nema ba wanda ya rasa abin da yake nema an gane ko aw yakbitahum fayanqalibu خائبين ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه وحسن دراري الكواكب الكواكب جمع من الكوكب شine tauraro دراري الكواكب wato masu kyalli kenan kamar yadda yace المصباح في في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الكوكب الدري وين yake da matukar haske ka iya cewa ad-durriyu ka iya cewa kuma ad-dari'u kaga nan darari'u wa husnu darari il kawakibi wa husnu darari il kawakib ad-dari'u kenan guda daya ad-darari'u da yawa kenan masu haske ad-darari'ul kawakib tauraron da suke da haske at-tawali jam'i na me na at-tali'u abu mai kullowa cikin dare kamar tauraro ai abu ne mai kullowa abu mai kunnowa abu mai hudowa mai legowa at-tawali jam'i suke nan fi dajin min al-addaj wato dare kenan ko duhu shine addaji fi dajin min al-layli ghayhabu al-ghayhab abin da yake da tsananin duhu wanda ya kai mutuka wajen duhu shine al-ghayhab an gane ku to idan muka san waɗannan ɗaiɗaikun to sai mu koma kan baitin yana siffanta ɗabi'u ne na halayen wanda yake son ya ba ya ce wa kad zadaha وقد زادها افراط حسن وقد زادها افراط حسن جوارها لا كاس karanta wannan baitin ta fuskar lirabi وقد زادها افراط حسن جوارها بزيو با وقد زادها افراط حسن جوارها sai dai jiwariha amma jiwaruha ba zai yi ba ku taya ni karantawa bana khala'iqa asfarin min al-min al-bajd khuyyabi abinda zai zama shine wa qad zadaha ifratu usni jiwariha amma a wasalin sai sa jiwaruha an gane wato abinda wa qad zadaha ifratu husni jiwariha abinda ya dada mata zadaha alhawa nan abdamir yana koma zuwa ga ɗabi'un shi wanda yake son ya ba abin da ya dada mata kyawu shine husnu jawariha wato kyawun makwabtaka da juna wannan ɗabi'a tana makwabtaka da wannan wannan ɗabi'a tana makwabtaka da wannan basu yi nesa da juna ba wato kowace ɗabi'a ita kaɗai kyakkyawa ce kuma sai suka tattaru suka yi makwabtaka da juna to kaga sai wannan ɗin ya ƙara musu me ya ƙara musu kyau kamar mai kyau ne guda ɗaya sai ka kawo wani abu mai kyau na biyansa da na ukunsa da na hudu da na biyar sai abin ya zama ya yi kyau to shine abin da yake nufi wa qad zadaha ifratu husni jiwariha khala'iqa asfarin min al-majd kuyyabi khala'iqa asfarin min al-majd kuyyabi abin da yasa ɗabi'unsa kyawawa suka yi makwabtaka da juna suka ƙara kyau kuma hakan ya ƙara musu kyau khala'iqa asfarin min al-majd kuyyabi wato waɗansu ɗabi'un da suke sufur ne ba komai ne su sannan kuma kuyyabi min almajdi wato waɗanda suke sun wofinta daga daraja yana nufin mutanen da suke kishiyoyinsa ba shi ba shi yana da ɗabi'u masu kyau kyawawa su kuma suna da ɗabi'u marasa kyau da yawa kaga in ɗabi'a ɗaya ce kake da ita mai kyau wani baya da irin ta zaka kafin shi daraja to balantana ka da ɗabi'a hudu biyar shida bakwai masu kyau shi kuma yana da ɗabi'a hudu biyar shida bakwai marasa kyau wato dama can naka din makwabtaka da juna ya kara musu kyau shi kuma wofuntarsa daga ɗabi'a ta gari koda guda ɗaya sai suka kara wa naka bai kyau din kenan wa husnu darari il kawakibi an tura tawali a fi dajin min al-layl gaibi yace abin da yasa zaka gane cewa in mutum yana ɗabi'u masu kyau aka sashi a daura da mutumin da yake ɗabi'u marasa kyau shi wannan din nashi bayan gasu da kyau rashin ɗabi'u masu kyau a wajen wancan sai ya karawa nasa kyau wannan da awartawa yace yo aiwa husnu darari alkawakibi kyawun tauraru waɗanda suke da haske an tura a gansu tsawali a san leko fi dajin min al gaihabi a cikin duhu na dare wanda yake mai tsananin duhu ma'ana idan tauraro ya fito da rana yana da kyau amma kuma zaka gane kimar sa zaka fi gane kimar sa ne idan ya zo a cikin dare da yake da mai duhu sannan idan tauraro ya fito a cikin dare wanda yake akwai farin wata ko tauraro ya fito za ka gane tasirinsa amma idan ya fito a cikin daren da babu farin wata to kuma ya fi kyau ashe shi kadai yana da kyau sannan samuwarsa inda baya da abokin takara kuma sai ya zanto ya kara masa mai kyau da haka ɗabi'un wannan bawan Allah su kadai ɗabi'u ne masu kyau sannan samun shi auren da ba mai wannan ɗabi'un sai shi kuma sai wannan din ya kara masa mai to kaga wannan wajen hushabahi din sai ka sha wahala ka fito da shi to shine inda tasbihun wannan yake da gudunta kamar yadda yace yawanci tashbihi idan wajen hushabahi ya koyo ya fi gwanin zance sama da a ce ya fito fili kowa zai iya gane wannan dai a sarari ke cewa a tashbihu dubli ne ko to ina ga waɗannan to karanta na gaba mu gani ko da guda ɗaya mu kara daga shi sai mu tsaya
تمرين ثالث حول التشبيهات الظلمية الآتية إلى تشبيهات صريحة قال أبو تمام اصبر على مضج الحسود فإن حسود فإن صبرك قاتل
النار تأكل بعضها النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل wai abu tamam yake cewa isbir ala madadil hasudi fa inna sabraka qatilu annaru ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kulu isbir ala madadil hasudi kayi hakuri dangane da radadi da kake ji a jika dangane da mai maka hasada idan ka gane wani na maka hasada daɗi kake ji ko radadi to yace to kai hakuri da wannan radadin shine al-madad al-alam kenan yasbir ala madad al-hasudi ya hakuri dangane da hakurin dangane da hakuri na radadin mai yi maka hasada fa inna sabraka qatilu wannan hakurin naka shi zai karshe idan ka nuna ka ji haushi to shi bukatar ta biya amma idan yi maka abin da yake na hasada kai kuma kai murmushi to haushi yake ji dan shi so yake ganka cikin damuwa to kuma ya ganka cikin murmushi da annashawa to ka karshe to ka ko hakuri ne kadai zai sa kai me ka iya wannan bayyana murmushi da annashawa da cewa ta cikin ciki sai ya kawo maka hujja akan haka yace annaru ta akulu ba'daha ya ai wuta cin sashin ta take yi in lam tajid ma ta akulu in bata zama abin da za ta ci ba za ta ci kanta da kanta kenan to haka mai hasada cin kansa yake idan bai ga wanda zai wa hasadan ya cutu ba to dama ya ce wannan kai mai ka bayyana nau'in tashbihin hau a ka mayar da shi ya zama tashbihi sarih hawwil at-tashbihat ad-dimniyyah al-atiyah ila tashbihatin sariha wato canja tashbihi dimni da zai zo zuwa ga tashbihi mai sarihi yanzu a nan gurin wane ne zai gina jumla ba wai a wake zaka kawo ta ba jumla zaka gina wanda zaka yi tashbihin amma shi wannan tashbihin na gaban ka ne zaka mayar da shi ya fito a matsayin tashbihi sarih isbir ala مرض الحسود فإن صبرك قاتل النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل ai baka ce baka ce komai ba ba abin da kace ba ka kawo sabu abu ba na'am ina jin kamala ai ai da ka faro tarkibin yadda yake to ba zai taɓa yiwuwa ba ai gaba ɗaya jumlar zaka canja mata fasali na'am na'am eh mhm lil hasudi kake so ka ce mhm mhm na'am har yanzu bai fito ba alhasudi kan nari ya kamo hanyar kawai bai karasa bane ba ba wanda ya bude kofar irin ka abubuwan da ya sai rikice kan wannan kar na'am malam da za mu ce sabrul hasud a sabrul mahsudi yaqtul al-hasuda kama anna nara yakulu ba'daha ba'dan an gane ko ko wani abu makamancin haka sabrul mahsud al mahsud ba shine wanda aka wa hasada ba ba shine ke yin hakurin ba to hakurin ba shike kace mai yin hasadan ba ina fata an fahimta ko wani abu makamancin haka ko wani ya samu wani abu wanda ba wannan ba na'am فإن صبرك على مرض الحسود كالنار ai kamar dai da faɗa nan sabar al-mahsud ya katul al-hasad yana kace shi ko kama annan nara ya akul ba'daha ba'da ko nawa makamancin haka sai na gaba mala wa qala wa qala
wa qala ليس الحجاب بمقص عنك بمقص بمقص عنك لي أملا إن السماء ترجى حين تحتجب حين تهتجب ko ko hina ta tajibu din ma dai yayi an gane ko laysal hijabu bi muqsam minka li amalan inna samaa turajja hina tahtajibu al iqsa shine nesan ta abu an gane ko al'ikisa nesanta abu ko waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a aqsal madina can nesa a cikin gari kenan shine ce laysal hijabu bi muqsin minka li ankali amalan laysal hijabu bi muqsin ankali amalan inda sama'a turajja hina tahtajibu wato wannan mutane yan duniya ne wato ya zo wajen wanda yake so ya roka sai ya rufe gida ya rufe kofa yake fitowa sai ce a yanzu ba na samu wurin zama laysa hijabu bi muqsin ankali amalan ni hijabi baya nesan tamun fata a wurinka rufe kofa baya nesan tamun fata a wajenka rufe kofar ka samu ake in sa rai sai kawo hujja inna sama'a turajja hina tahtajibu yake cewa ai samaniya ana fatan albarkata ne lokacin da ta yi hijabi ko ba ba ka wani ba yan duniya ne wata da mutane wato shine laysa al-hijabu bi muqsin ankali amalan inna as-samaa turajja hina tahtajib dan ka sa hijabi ko dan ka sa an sha makance kofa wannan baya nesan ta mun kyakkyawan fata baya nesan ta mun sa rai inna as-samaa turajja hina tahtajibu to wannan wani nau'i ne na tashbihi kaga tashbihi ne wanda yake abdulli to to kaga anan gurin zaka yi zaka canja shi koma zuwa ga at-tashbih as-sarih to sai daga baqala abu tayyib
wa qala abu tayyib fa in tafqil anama wa anta minhum fa inna al-miska ba'd dam al-ghazali
azu mutanabbi kuma yace fa in tafqil anama wa anta wa anta minhum fa innal miska babu dabil gazali ce za ka iya fin mutane bayan kai kana cikin mutanen mutumin da ya fi mutane gaba daya ce ah to ya za a yi dai haka ne ai duk mutum yana tare da mutane dan me zai fi su fa in tafukil anama wa anta minhum in har za ka kere sauran mutane bayan kuma kai din ma mutum ne ba abin mamaki bane ba fa innal miska ba'du damil ghazali ai miski da kake gani wani sashi ne na jinin barewa wato da wani bangare na jinin barewa ake hada sinadarin da ake yin turaren almisku amma kuma ya zo idan ka ɗauki jinin tsantsarsa baya da ƙarfi amma wani bangare na jinin an hada miski da shi yayi ƙarfi to kamar haka ne kai din ka sha bamban da sauran mutane duk da kana cikin mutane ina fatan kun fahimta to abin da yake nufi kenan fa in tafukil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali
وقال أعيا أعيا زوالك عن محل ملته لا تخرج الأقمار عن هالاتها وقال أعاذك الله من إهانهم ومخطئ من رديه القمر
وقال وقال ليس بالمنكر أن أن برزت سبقا غير مدفوع عن السبق العراب أأيا زوالك أم محل نلته لا تخرج الأقمار عن هالاتها أأيا زوالك zai wahala gushewarka an mahallin niltahu dangane da dukkan wani matsayi da ka same shi to ka same shi kenan baka gushewa to wannan da'awar tashi sahihi yace ko ba sahihi bace ba sai zai kawo maka hujja yace la takhrujul aqmaru an halatiha yu ai watanni ba sa fita daga da'iran hasken su al'akamar jam'i na me na alkamar halat halatul kamar shine idan ka kalli wata a sama za ka ga wani haske da yake kewaye da kwallon wata din ya masa da'ira to babu yadda za a yi wata ya fice daga cikin wannan da'iran hasken da yake ciki to kamar yadda wata baya fita daga cikin da'iran haskensa to kai ma idan ka samu wani matsayi baka sauka daga wannan matsayin ka samu kenan sai dai kuma na wanda ya fi sama ya kulla alaka tsakanin wannan da wannan kenan shine a aya zawaluka an mahallin niltahu zai wahala gushewarka daga wani bigire da ka samu ko matsayi da ka same shi niltahu daga annawal ne nala ya nalu nawalan ko nailan annailu shine samun abu annail ba annawal ba annawal kyauta kenan wa qala a'adaka Allahu min sihamihim wa muqti'un marramiyuhu al-qamaru a'adaka Allahu min sihamihim shine Allah ya baka tsaro daga dukkan waɗansu masu da za su harbo maka da kibau da za su harbe ka da su shirme ne ba za su same ka ba wa maqta'un marramiyuhu al-qamaru yayi kuskure duk wanda ya mayar da wata shine abin jifansa yayi kuskure duk wanda ya mayar da wata wai shi zai saiki ce zai harba da kibiya ta same shi ba ta lokacin saiki mutanabbi kenan وقال ليس بالمنكر أن بزرت سبقة أن برزت سبقة ليس بالمنكر wannan ba abun ma tsaya ana musu bane ba an barranta sabqan idan to ka riga mutane matukar riga su alburus shine mutum ya fito a wurin da sauran mutane ba su ba an barranta sabqan wato ba abun mamaki bane ba ka riga mutane idan an yi tsere gair madfu'in an sabqal irabu al'irab nau'ika ne na dawaki da ake samun su a cikin larabawan da suke zaune cikin sahara to sun fi dukkan nau'ikan dawaki jure wahala da kuma gudu da kuma sauri shi ne ce gairu mudufo'in an sabaka al'irabu yu'a al'irabu gairu mudufo'in an sabaki ba a iya tunkuɗe su a hana su riga wani dokin idan an zuba irin yadda al'irabu nau'ikan dawakin na kasar larabawa ba a tunkuɗe su daga yin rige su riga sauran to haka kai ma idan kun zuba da wani sai ka riga shi zuwa abin da ke so ce kenan to ina ga sai mu tsaya a nan wurin ko a cikin dai waɗannan abubuwan ma'ana dai da na fi damuwa da ita wato ɗaiɗaikun kalmomi da za mu yi ta samu muna fahimtar ma'anarsu don mu yi ta sa su a cikin larabcinmu na yau da gobe na'am wato za mu tashi akan azrabu tasbih ko eh wa ƙarfi tamarin din yo ani da karasa tamarin aure na naso ma da a ce mun karanta da na yi tsarin da zamu karanta a garabu tashbi to amma kuma saboda su ba su da wahala dan ba kaida bace sabuwa idan ka san tashbihi to sai ka san wata manufa take sa a yi tashbihi a garabu tashbihi kenan manufar yin tashbihi da duk lokacin zaka yi tashbihi zaka ne dan ɗaya daga cikin manufofi kaza da ya dawwana maka kaga su ba su da wahala to amma kuma ina jin tsoron kare muku tsawo da yawa eh a bar shi haka to shi kenan to babu da shi eh wai ya ku na'am to akwai mai tambaya cikin abin da muka yi hmm? barrazta sabakan wato da ya kamata ce an sabakta sabakan ba abin mamaki bane idan ka riga mutane matukar riga domin sabakan tun da mafa'ulun mutalak ne na barrasta amma min ma'ana hula min lafzi kamar da lokacin da muke nahawa mun faɗi wannan ko wanda suke zuwa darasin nahawa daga alƙasid ne kaga idan mutum ɗaya ne kasadu kenan kamar yadda alkafir alkaffar inna la ilaha kullu kaffarin asim in kuma jam'in su ne ka kuffar kenan kamar yadda zaka ce kussad eh eh yaruku yana yana kayatarwa kayatarwa shine yaruku eh eh alqussad eh mubalaga ce kama ka ya hakuri mana ku rika hakuri idan dai yana magana ba sai dai hakura ba gama ba dukkan kalmar da ta zo ala akan siga ta mubalaga bane take fa'idantar da mubalaga ko wanda yake mujarradul ma'ana yake nuna wa kawai mujarradul ma'ana an gane ko siffantuwa kawai da abin nan amma yawanci su can gurin alqussad din a lokacin su ai dama waɗanda suke bin kofar sarakuna ko kofar mawadata dan su nemi kuɗi kwararrun waka su haka suke je su ta rera kasidu su zuga mutum har ya ba su kuɗi to wannan shine makasudi to kaga duk wanda hakan ya maimaito ya zama al-qassat kenan jami'in sa al-qassat na'am wa yake magana da kai ne me kake cewa eh al-anam halittu gaba daya sune al-anam wa in tafukal anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali al-anam halitta gaba daya wato dan ka dan ka shallake sauran halittu wa anta minhum kana cikin su wannan bai zama abun mamaki ba fa innal miska babu zamil ghazali na'am haka ne daga cikin miski akwai wanda ke hada da jinin barewa ko da a yanzu ana yin miski da wani nau'i daban su can da suna hada da jinin barewa na'am ban ji ba metal matar da wuyanta ba komai matar ba shi wuyan kadai ba matar da wuyanta ba komai ita ce metal ko mu ce mata atul ko mu ce mata utul ha akwai sufofi wadanda suke al-muktasa bil inas namiji na sa abun waye ne to shi yasa ba bukatun sa ta utali kamar yadda ciki ne namiji baya daukan ciki da haka idan sai da ce imratun hamil ba za a ce hamilatun ba da ka ce hamilatun ya zanto allati ta hamilu shay'an ala ra'siha amma idan ka ce hamil mai juna biyu kenan kamar da zaka ce almurdi'u kana nufin mace mai shayarwa ba sai ka ce almurdi'atu bi ta ta'anis ba sai in kana son ka fa'idatar da wata fa'idar na'am ina jinka eh alhibra shine tawada alhibru tawada kenan ko inki na rubutu tawada ta rubutu ita ce alhibru na'am eh eh cewa ya ala fama yastaqirru almalu fi yadihi wa kayfa tumsiku ma an qunnatul jabali mutanabbi ne ke haka ala fama yastakirru al-malu fi yadi ya daukaka da haka dukiya ba ta zama a hannunsa wa kayfa tumsiku ma an qunnatul jabal hmm na'am ban ji ba eh eh inda me na me na me ban ji ba abin da ka faɗa ya ne yanzu kai na ba zan ce maka ga littafin da za a same su ba saboda dan ababe a cikin muzakara mutum yake haddace su kaga wanda yake takassusun sa adab shine zai iya gano waɗannan amma ina jin su kansu abiyat ne na Abu Tammam dan haka in ka samu diwani na Abi Tammam zaka same su suna daga cikin abiyat na Abi Tammam wato yana da hikimomi da yawa na'am eh ai shi ce sai an ana nufin wani abu ai na yi to gaciya ban cewa ba a cewa murdiyatin kawai ne shiru nace sai an ana nufin wani abu kaga ai na san cewa akwai murdiyatin tazhalu kullu murdiyatin amma arda'at na san wannan a cikin alqur'ani mai girma da haka nace sai an ana nufin wani abu na'am eh aljahamu girgije da baruwa cikin su dama wannan ai tajriba ce ta nuna wannan a cikin rayuwa duk lokacin da ka girgije a guje kuma kila ma wanda yake tasowa daga yamma ya gabas a dama ba mai ruwa bane ba ya sunan shi a Hausa eh a ba shi bane ba kaga sukku ba Hausa bane ba ko loko ai da kaka ne yake hadirin kaka yawwa jida wannan riyar Hausa kenan ta nan wajen jida haka ake ce masa jida a guje za ga tana tafiya kuma galibi daga yamma ma take tasowa ta yi gabas ba ta dauke da ruwa na'am eh wala na manta amma ina kyautu san cikin tariqul hijratain ne wa babu sa'adatain tariqul hijratain wa babu sa'adatain ibn al-qayyim yana da ababan mamaki wani lokacin za ga abu baka tsammanin shi zaka same shi to cikin tariqul hijratain wa babu sa'adatain za ga ko dan sa abiya to wadanda suke na soyayya ne amma yakan kawo su ne dan ya raddi ga wanda suka shigalta da soyayya a ba na su ma fadar wasu talibiyar saboda yakan kawo su dan ya raddi ga waɗanda suke abin nan wato idan yana da hikima ne kwarai da gaske sai ya juya abu daga bangare na salbi ya komar da shi bangare na ijabi cikin tariqul hijratain ne wa babu sa'adatain haka nake tsammani ko kuma shi ko cikin miftahu da sa'ada miftahu da sa'ada ko tariqul hijratain wa babu sa'adatain wadannan littattafai suna da daɗi idan mutum ya same su zai ji daɗin su kwarai kwarai da gaske littattafai ne kuma na tarbiya sosai da sosai na'am eh i wahal ya ruku dafinan dafin shine wanda aka binne daga addafnu ne ba binnewa ba kenan addafinu wanda aka binne shi wahal ya ruku dafinan jaudatul kafani shin zai kayatar da wanda aka binne a kasa sabunta kallon kafaninsa ina ruwan shi da wani likafani abin nan sai zana abubakar da aka ce masa sabon tufafi ya ajiye mana dallin kafa ne ce innal hayya haku bil jadid ce rayayye shike bukatar sabon tufafi shi dauko mata ce kan kowanne a kai shi mana to kaga shine na ake cewa hal yaruqu dafinan jawdatul kafani ma'ana la yaruqu ku zalika na'am annauru shine fure amma ba kowane nau'i ba sai fari farin fure shine annauru na'am eh ban ji ba Allah ban ji abin da yake ba turajja daga arraja'u ne ai arraja'u ba shine fatan a samu abu ba inna sama'a turajja hina tahtajibu ai sama ana mata kyakkyawan fata ne lokacin da ta yi hijabi ba lokacin da ba ta yi hijabi ba in gari na wasai akwai sarar ruwa amma in gari ya dinke sama ta yi hijabi to shine ake sa rai yace to inda kofar ta ka tsara bude ba za mu sare ba amma tunda ka rufe yanzu ne to kaga wannan ko kai ne dai dole sai ka bude kofa ka sallame yawmar rau'i ar-rau'i shine yaki ko tsoro ko firgici eh al-ghimd al-ghimdu shine gidan takobi ko marayin ko gidan takobi gidan sa takobi eh man yahun dukan wanda ya kaskanta dukkan wanda ya kaskantar da kansa yashulul hawanu alai to kaskanci san zama mai sauki ka walakanta ka ga duk wanda ya walakanta ka ma bai kamata ka ji zafi ba abin da yake so yake kenan eh wa malu rajulin bi mayitin ilamu eh abin da yake so ya ce shi mamaci wanda ya riga ya mutu yi masa rauni baya sa ya jira dadi dan gagawa sai ka soke ta da da maki sai shi mamacin ya ji zafi to to haka wancan wanda ya kaskantar da kansa da an gaskantar da shi sai ji zafi na'am wace ba lalle bane duk abin da mace take banta da shi namiji baya yi ga ka'idar larabci ba a sa masa ta shayarwa ba a cewa almurdi'atu sai da ce almurdi'u ciki ba a cewa alhamilatu sai da ce alhamilu haila ba a cewa alha'idatu sai da ce alha'idu dan ita kadai ce namiji baya yin haila baya abin da ba za ce ba ba za ka ta wata anisi kuma littafrik ne bayan zakar da unsa eh to shi yasa ba a sata din sai in ana nufin wani abu daban a balaga kuma na'am eh shi ne abin da wancan ya tambaya ɗazu shi ne abin da wancan ya tambaya ɗazu wato ga ka'ida a cikin balaga dukkan al'ausaf al-muqtasa bil inas wanda dama ba a sa musu ta to idan an sa ta din fa'ida da ake samu ta balaga shine siffantuwa da wannan sifar a daidai lokacin da ake magana yanzu lokacin da aka zo aka ce al-murdi al-murdi ana nufin wadda ya iya yiwa ta shayar a yanzu haka nonanta akwai ruwan da ta iya shayarwa a ciki an fahimta ko haka idan an ce misali alha'id wadda ta kai shekarun ta haila ko da yanzu babu haila ta tare da ita amma shekarun haila ya zo mata ta kai shekarun ai haila ko da yanzu ko tana cikin tsarki ina fata an fahimta to amma lokacin da zamu ce almurdi'atu a yanzu haka gashi ta sanya mamanta a cikin bakin yaro yana sha alha'idatu a yanzu haka jinin haila din na fita daga jikinta ba a sarki take ciki ba idan an kawo ta din la tufidu ta'nis wa innama tufidu ittisafa hadhihi almar'a bi hadhihi sifa haliya ba ta'nisi take fa'idantarwa ba shine Allah ta yawma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at dan da an ce kowace kullu murdi'in amma arda'at da duk wata macen da yanzu nonanta akwai ruwa za ta shagala daga wanda take sharuwa yau ya dama baya hannunta balla tana ce ta shagala da shi amma murdi'atun wadda ga yaron tana tallafa da shi yana cikin shan mama in aka tashi kiyama sai ma ta manta da yaron a hannunta to ka ku abin zai mantar da mace wannan ba karamin abu bane an gane ko wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wato qur'ani da balaga yake amma da ne ce wa tadau kullu hamilatin hamlaha sai ce wa tadau kullu zati hamlin ya salam dai idan an ce hamil aka yi shiru to wanda take mai ciki hamilatin kuma shi baya zuwa da wannan din dan da an ce hamilatin ya fita daga ma'anan juna biyu ya dauki ma'anan daukan kaya aka to sai kawai aka ce wa tadau kullu zati hamlin zati hamlin ma'abuciyar ciki wanda a yanzu tana tare da shi kenan hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin na azabul lahi shi yasa sanin qur'ani yana ya tawaqqaf ala al-fahm as-sahih lil lughati al-arabiyya duk mutumin da bai fahimci larabci sai ba zai taɓa fahimtar dandanan qur'ani ba in ya san larabci ya nace shi yasa yana daga cikin alamar ihtimami da wato alamar san ka fahimci addini damuwa da harshen larabci alama ce ta kana son ka gane addini dan addinin gaba ɗaya qur'ani da hadisi su kuma sai da larabci in ba larabci mutum shirme zai ta yi sauransu da yawa daga cikin yan uwa da suka yi sakaci da harshen larabci a yanzu suna jin takaici ba lokacin da za su koma baya su faro larabci daga farko sun yi karatu irin na soro an ɗaura mutum littafi shi kuma karatun ba na gishiri ne in ba kamanta banda fasalun fi taharati at-taharatu kismani taharatu hadasin wa taharatu fawt ولا يصح الجميع الا بالماء الطاهر المطهر كنا فدا انا فدا فدا ka tafi haka illa bil ma'i sai da ruwa at-tahir mai zarkarwa al-mutahhir at-tahir mai zarki al-mutahhir mai zarkar kai baka da naka abinda malamin ya fada ba kake maimaitawa kuma baya fada ma asalin abu dan idan ka je gaba kaga ya canja kama ka fahimta to kaga dole sai ka tuno malamin ka sannan ka iya yin karatu in ka manta da shi kuma ba za ba za ka iya yin karatu ba to akwai wanda suka dauki wannan tsarin na karatu to yanzu kuma karatu ya fadar da yawa jama'a suna yin karatu wanda yake ya shafi karatu na gwari gwari da bayani filla filla kowane irin abu a faɗe shi a mayar da shi asalin sa dan a fito da shi fili to mutumin da ya saba a wancan tsarin ba zai iya yin wannan ba sannan yanzu ya girma ya zama malami ba zai iya bugar ba sai koma baya ya koyo wancan din ba sannan kuma dole sai yayi magana to da haka dole kuskuren sai yayi yawa dan mutum zai zo ya karanta hadisi bai fahimci komai a jiki ba zaka ji hadisi zai kawo ko cikin bukhari ko cikin muslim amma abin da ya faɗa daban inda hadisin kuma ya nufa daban to kuma da yawa daga cikin abin da ke cutaswa shine rashin fahimtar wannan larabci din ko balaga ko na hau da sarfa da sauran abubuwan da suke sune kayan aiki a cikin tafiyar karatun addini dan sune adawat da za su bayo mutum malaka fi fahimi shari'atul islamiyya da haka lalle lalle sai kun damu da harshen larabci kalmomi nahu sarfu balaga dole ne sai mutum ya damu da wannan ya fahimci addini in mutum bai damu da wannan wallahi zai ta shirbi a cikin addini ko ya ka samu malamin da ya fahimci wannan idan yana maganar addini illar shine akwai yan arabiya kuma wanda su kuma wannan misrawa ne aka ci su da yaki sai aka ware larabci daban addini daban ta yadda mutum zai karanta larabci a matsayinsa na larabci kuma shine gaya ya karanta balaga har ya mutu yana balaga nahu har ya mutu yana nahawu sarfu har ya mutu yana yi adab waƙoƙin imrul qaisi alhaywan na jahiz wa adbayan wa tabiyin adab katib ibn waye duk kowa ya ya hada waɗannan yana tai to su kuma nan ana so ka same su ne a matsayin makami sai ka shiga qur'ani da su sai ka shiga hadisi da su to idan ka same su ka tsaya ka takaita akan su to kuma kai ka san larabci amma baka san addini ba idan ka shiga qur'ani da hadisi kuma kai tsaye to ko ba za ka taɓa fahimtar qur'ani ba dan baka da makamin shiga cikin alqur'ani tunda an saukar da shi bilisanin arabiyyin mubin ashe ulumul lugatul arabiyya gaba ɗayan su menene hal hiya ghalitun am wasila wasila alghaya din shine me alkitab was sunna fahim alkitab was sunna shine alghaya amma adawat da wasila ta wannan din shine waɗancan ulumul ala abinda ake kiransu ulumul wasail ko ulumul ala ilmai waɗanda suke kayan aiki ne su ne sufaninka da guduma da ta bugawa da zarto da komai kayan aikin ka na shiga in baka da wannan ba za ka iya komai ba sai ka je kai ta shirbi sai mutum ya shiga qur'ani ka jira ta shirbi ya shiga hadisi ka jira ta shirbi ba iya bambance tsakanin abin da ya kamata kila sai in ya karanta waɗansu yan littattafai wanda yana jin ana magana da wani yaran da bai gama fahimtar sa ba ya dauka yana kafa hujja a matsayin ga wata ka'ida ta ilimi kuma shi bai gama fahimtar ta ba zaka ji wannan da yawa idan kana sauraron kafofin watsa labarai ko kuma kasar kasar da mutane shirme mai tarin yawan gaske Allah rufa mana asiri da haka mu ɗauka cewa wato waɗannan ulum na wasa'il lalle za mu ba su muhimmanci karanta su fahimta su kuma a natsi da sauransu za su taimaka mana mu duka gaba ɗaya kar ku ɗauka ku kaɗai dukan mu gaba ɗaya za su taimaka mana lokacin da kake karantar da abu kana ƙara nanata abin da ka karanta ne a baya yana ƙara zama kuma kana ƙara tuno wani abu wannan zai taimaka sosai da sosai daga kai shi kenan daga kai shi kenan eh shi fa karatu a yi shi fushi ne duk wanda zai zo na cewa a nuna masa hanya wannan ba ka shiga hanyar kai tsaye yanzu zuwa wajen karatu shiga hanyar ne a nan gudun za ka yi cikin abubuwa idan wani malami ma ya bude wani darasi makamancin wannan ko wani nahawu ko sarfa mutakar ya iya sai ka raba kanka wata rana ka zo nan wata rana ka je wani wurin wata rana ka je nan wata rana ka je nan gurin ba a fahimtar ilimi a wajen malami ɗaya kawai amma a iya karanta littafi ɗaya biyu uku a wajensa ɗaya biyu uku hudu biyar ko sama da haka wato ba ma yin muwazana ne yawancin mu ko dai wato na yadda din in kasa kaina in je can in je can amma a ina bana kwazo a nan din ban fahimta ba can ban fahimta ba to in kwakwalwa ta dama tana iya daukan abu ne sai in yi mai sai in takaita a wannan ɗayan in yi ta yi in kwakwalwa ta za ta iya daukan biyu sai in hada da na biyu in za ta iya daukan uku hudu biyar sai in hada sai ta gaba daya akwai wanda Allah ba su wannan basira Imam Nawawi rana daya yana daukan darasi goma sha biyar darasi goma sha biyar a kowane yini zai je wajen kowane malami ya dauka kuma ya dawo gida yin muzakara gobe ya sake koma to a wannan ba kowa ne kuma zai zama mai wannan ba sauransu to gwargwadon fahimtar mutum gwargwadon kuma na ce wasa akwai kuma wanda zai zo a fara littafi da shi an yi shafi arba'in sai ya yanke daga zuwa karatu sai lokacin da aka zo shafi na ɗari da hamsin sai dawo a ci gaba to akwai wanda zai wannan to kaga wannan babu yadda za a fahimci littafin kwata-kwata ba zai fahimce shi ba ya fahimci babu ɗaya bai fahimci sauran ba akwai kuma wanda ba a fara da shi ba daga tsakiya aka dauka aka karasa da shi to kaga shi ma wancan zai masa wahala har gari kila wanda yake yana da nasi ba da shi aka fara ba to tunda ana recording zai nemi kasa din da ya wuce shi a baya yana jin sa shi kadai yana nanatawa kuma ya lazanci ɗaliban da ya gama su hazaka ne ya kulla alaka da su abinda yawanci kuke da karancin sa har yanzu shine alaka tsakankanin su ɗalibai din da junan su ba ta da yawa ba ta da yawa sai ga wani sun yi shekara uku hudu suna zuwa wurin darasi tare amma sai dai ya ganci a wajen bai san daga unguwar da yake ba bai san a ina yake karatu ba ruwan kowa da kowa to wannan ko yana cutar da mutum alaka tsakanin ɗalibi da ɗalibi tana amfanar da su kansu ɗaliban da juna wani lokaci irin amfanin da ba sa samun shi a cikin darasi irin amfanin da ba sa samun shi a cikin darasi ina tuno wanda muka yi makamancin alaka irin wannan a daidai wannan lokacin da muka daga karatu din a ko ina na zauna na tuno waɗanda suke abokanan karatu ne wanda muna ta muka mun amfani juna amfanuwa mai yawan gaske lokacin da muke makaranta kaza lokacin da muke makaranta kaza duk ina tuno abokanan karatu na wanda ba zan taɓa manta da su ba to da ka karu da su su ma su karu da kai kwanakin nan saboda a cikin ɗalibai yayin da kuke kusa da juna akwai ruhu tanafus gasa kaga da wannan gasar riya tana shiga ciki to wannan riya za a ta yake da ita ne a hankali ba wai rana ɗaya mutum zai koyi ikhlasi ba sai yayi mujahada sai yayi kamar yana yi shi yasa wani magabaci ke cewa farkon lokacin da muka fara neman ilimi babu Allah a ciki kawai so muke mu burge so muke mu yi takara so muke a san mun sani yace daga baya ne ikhlasin yazo zahabi yake cewa to kaga masu takawa din kenan yanzu inda zaka samu wani ɗalibin ilimi ka ce dan Allah kake neman ilimin ka ko ba dan Allah ba farat zai ce wallahi dan Allah nake yi sai amma alaka dai ta ɗalibai tana da mahimmanci kamar yadda na gani ni da iyakacin fahimta ta tana da rauni sosai da sosai tana da rauni mai tarin yawan gaske sai kun yi kokarin rayar da wannan kowa ya nemi wanda ya ga cewa ta su ta zo daya kasan ita duniya yadda take ba kowa ne taku take zuwa daya da shi ba akwai wanda har abada sai dai ku yi ta gaisawa ba kwa faɗa ko kuma ba kwa abota to haka ake so ka zama da kowa ba kwa faɗa amma ba kwa abota to kuma amma akwai dole za ku zama akwai wanda za ku zama daya da juna lokacin akwai dan sa abokanan karatu na daga fage zan taso ko in taho a keke ko in shigo motar haya ko a kasa har yanzu dan da goma hadu da su dan mu muzakara ko su su je su same ni dan mu muzakara sannan lokacin muna yawan haduwa a can markas tunda a lokacin akwai malamai da suke kawowa daga misra kuma sun san abin da suke laccoci da waɗansu activities na addini haka za ga mutum yana karuwa sosai da sosai a lokacin to haka lamarin yake dai kamatan kamatan ne dole sai wahala da yawa Allah ya amfana da mu da abu sai darasi na gaban Allah kan eh wallahi ne mai sauki ne a waje na gani nake babu abin da yake mai riba a duniyar nan yanzu sama da mutum ya sa karatu ai tai matakar dai zai samu abokan yi kila su talibul ilmi na bakar abu zai yana da kyau yana da kyau kwarai da gaske zamu yi tunanin sashi a wani lokaci insha Allah
mu iyakacin sunan mu uba sun ji ba da tije ne tsoho ne ba su ji tsoho ne amma ba dattijo ba domin dattijo shine tsohon arziki wanda ya san ya kamata amma duk tsohon da ba na arziki ba ai ba tsoho ne kawai ba dattijo ba amma sukan faɗa haka dan abin da ake ba su na kuɗi ko na kwangila
sun yadda su zagi musulunci su zagi al'ummar musulmi a ba su miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan biyar sun yarda da wannan
akwai mutanen da yanzu haka an haɗa su da sarkin musulmi duk motsin shi da zai yana tare da su duk wani bako da ya zo wajen sarkin musulmi aka tattauna da su za a tattauna su kuma ana gama za su buga Obasanjo waya suna nan lokaci zai yi da za mu ba su takarda a rubuce da sunayen kowane dan banza da adireshinsa amma saboda a ja hankalinsu su san cewa an gane kifi na ganin ka mai jar koma su san wannan shi yasa muke aika irin waɗannan samfurin su kasa a cikin rububi don su fahimta ko Allah zai sa su gane ba ma fata ɗaya daga cikin su a yi masa azabar kabari balla sana azabar jahannama so muke dawo ya bi hanya ya gyaru a tafi tare da amma idan muka yi duk yadda zamu mutum ya tsiya babu yadda zamu yi idan mutum ya ce dole sai ya shiga wuta la haula lana wala quwwa amma kuma ba za mu kyale ba ya rinka sayar da yancin mu yana cin abinci da yancin mu mu zara masa ido muna kallon sa haka kawai to mun zama banzaye kenan ba mu da manufa saboda haka